وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake tashin mu a wannan safiya yau ci gaban mu da karatun mu na ahlari za mu tashi sabon wani darasi ومن أشاره ما لم ومن أشار في صلاته بيده أو رأسه ولا شيء عليه wanda ya yi ishara wato ya yi nuni a cikin sallarsa sai ya yi nuni biyadihi aw ra'sihi ko da kansa fala shay'a alayhi to wannan ba komai a kansa ko yana magana da wani ko kai wani ya masa magana shi yana sallah ana neman wani abu yana sallar sai nuni inda nuni ne da hannu ko da kansa ba komai bai fita daga sallah ba wannan yana da alaƙa ne da aikin da mutum zai yi a ce ya fita daga sallah makaruhi ne mutum ya yawaita ayyuka wanda ba na sallah ba ya taɓa nan ya sosa can ya jawo wannan ya ture wannan wannan ba a san sa amma abin da ta kama masa ko larura irin ana sallah sai aka bugo masa waya kuma irin abin da aka saba mutum ya bar waya a buɗe ko kuma ya manta sai aka bugo masa to maimakon ya bari wannan sautin ƙarar ya ci gaba ya ce mana wannan ƙarar sai ya ciro ta daga aljihu sai ya kashe sai me yau ba sai ya tsaya ya karanta ya ga waye ba yauwa ya ciro kawai ya kashe in kuma zai iya kashewa tana cin aljihu shi kenan shi kansa wanda yake wato bugowa din zai san kana cikin wani hali daga baya kuma sai kai masa bayani a ko kuma za mu lura wannan haka da irin abin da ya faru na aiki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah ana samun lokacin da Hassan da Hussein ‘ya'yan Fatima radiyallahu anhum ajma'in sukan zo yana cikin sajada sai su hau gadon bayansa. Ana sallar sai su hau gadon bayan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam yakan daɗe bai ɗago ba daga sallar har sai sun gama wasansu sai ya ɗago shi ne ya tashi har yi wa mutane hudu ba wata rana bayani ya ce waɗannan yara kamar da Allah ya maɗauki dama ya faɗa a ilamu annama amwalukum a wuladukum fitna ya faɗi wannan yace dama 'ya'ya da dukiya fitina ce amma duk da haka yana cikin sallan nan bai cire su ya aje su ba har yake ga wa jama'a yace yaro ne yake farin ciki ya samu abun hawa don haka shi kuma baya so ya bata masa wannan abun hawan nasa sai da ya jira shi sai da ya gama wasansa ya sauka shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago ya zauna kaga wannan wani zai ce aiki ne yayi yawa ko ba haka ba yawa to amma dai wannan yana nuna mana wasu abubuwa guda biyu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam mai rahama ne mai tausayi ne mai jin kai dangane da yara hatta yana cikin sallah sallah fa da jama'a har yanzu in yanzu ne ko wani limami ya wannan yaro ya zo yana masa wasa ana sallah kaga sai a ta surutu ko ba haka bane yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son a matsawa yara shi yasa har ma da ushemi yake cewa wato tsananin da wasu mutane suka yi dangane da yara su zo masallaci tsananin yayi yawa yawa wasu mutane suna kyamar yara a masallaci yaro in ka kyamace shi a masallaci kyamar ta yawa yakan sa kuma ya tashi ya girma baya son masallaci wannan ba daidai bane ai masa tarbiyya in sun zo kar a fitina kuma za ga in dai ka ne masa tarbiyyar to insha Allah zai rage yaro dai da fitinarsa amma alal kallan an masa tarbiyya wani abun ba zai a wani wurin ba amma dai ba a san mutum ya zama tsananin yayi yawa akan yara a masallaci in ba su zo masallaci ba ina muke so su zo yawa za su je wani wurin kuma su ɗauki wata tarbiyya ta wani wurin kuma mu samu damuwa amma dai kar ya zama an samu tsafta ko kuma an samu kazanta kada kuma wanda aka san bai wuce yin fitsari a wandansa ba to wannan kuma kar a kawo shi yau wannan ya fi amma wanda aka san ya wuce marhalar da zai saki fitsari to wannan ba matsala wannan da yana cikin abubuwa na biyu kuma aikin da zai sa a ce mutum sallarsa ta ɓaci malamai suna cewa sai aikin da daga nesa idan ka hango mutum za ka ce ba sallah yake ba mun fahimci abin in dai idan ka hango shi daga nesa kai ba ka kusa da shi za ka iya cewa a wancan ba sallah yake ba amma in dai za a fahimci surar sallah to dan ishara da wannan abu ba ya bata sallah da fatan mun fahimci to daga nan ne malamin ya sami wannan cewa idan mutum ya ishara wato ya nuni da hannunsa ko da kansa sallarsa bata ɓaci ba kuma ba komai to sai na gaba yace wa man karrara al-fatihata sahiyan wanda ya maimaita karatun fatiha da rafkanuwa rafkanuwa sai fatiha sau biyu to sajada ba'da salami zai sujada bayan sallama saboda yayi kai wa in kana amidan in ko da gangan ne kawai yayi fatiha sau biyu sai ce fa zahiru al-butlan to zahirin mazhabar malikiya shine sallah ta bace in mutum da gangan ya maimaita fatiha mun fahimci wannan yawa yace wa man tadhakkara surata ba'da al-hina'ihi ila ruku'i wanda ya tuno karatun sura bayan sunkuyawarsa zuwa ga ruku'u fala yarji ilaiha to kada ya dawo domin fatiha ai domin karatun sura kayi karatun fatiha a raka'a misali ko kowace ce ma sai ka manta baka karanta sura ba daga fatiha nan kawai sai kai ruku'u to idan kana cikin ruku'u ko ka riga ka sunkuya cikin ruku'u sannan ka tuno ah sai fa ban karanta sura ba ya ka to ba zai dawo ba karka ce za ka miƙe ka karanta sura sannan ka sake ruku'u tunda ka riga ka kama gwiwa ka ka sunkuya ana gane sunkuyan ruku'u ya kan kama in har mutum ya ɗora hannunsa akan gwiwa yawwa daga hannunka ya taba gwiwarka to sun koyo ya tabbata naka in daidaita ne baka yi ma ka karasa daidaitawa ba za ka dawo ka ce bari in karanta sura ba me kuma mutum zai sai yayi sujada kafin sallama nan bai faɗa ba wannan ma saboda ya riga ya faɗi wannan a baya mun gane menene sujada kafin sallama kabli yawwa tunda ya bar karatun sura ya bar tsayuwarta ya bar bayyanawa ko asirtawa ga ya kai sunna guda uku yau don haka idan ya gama sallarsa kafin ya sallama sai su jira kafin sallama ita ce kabli mun fahimci wannan um so ina za mu tsaya sai ce wa man tadhakkara sirra aw al-jahra qabla ar-ruku'i a'ada al-qira'ata wanda ya tuna asirtawa ma'ana ya kamata ya asirta awul jahara ko kuma bayyanawa ya kamata ya bayyana sai bai bayyana ba na farko ya kamata ya asirta sai bai asirta ba misali mu dauki misalin a salloli kana sallar azhar ko la'asar sai ya zama ka manta baka asirta karatu ba sai ka bayyana ke ma'ana sai ka karatunka a bayyane alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin har kai kai fatiha har kai sura kaga kayi fatihar kayi surar amma kuma me a bayyane ba a asirce ba kaga yanzu sai a ce ka manta asirtawa ko yawwa awul jihar ko kuma a sallar asubahi ko sallar magariba ko kuma sallar isha'i a surori a ko raka'o'i guda biyu nan na farko a magariba da isha'in kenan asuba kuma gaba ɗayan ta misali ko a kowace raka'a da ya kamata dai a ce ka bayyana sai ka manta ta asirta to sai ke cewa ka tuna wannan kuma kafin kai ruku kafin ai ruku'u kaga wancan na dazu ka yi ruku'u ne ka sun kuya sai ce karka dawo to nan kuma kafin kai ruku'u sai ka tuna me za ka yi sai ce a adal qira'ata to anan sai a maimaita karatu in gani sai ce fa in kana zalika fi surati wahdaha in wannan ya zama a sura ce ita kadai ma'ana ka yi fatiha a daidai bayyanawa ce ko sun asabtawa amma a wajen sura ne misali sallar azhar sai ka karanta surar a bayyane bayan kayi a fatihar a asirce mun gani yawwa sai ce a adaha sai ka maimaita ita karatun suran nan wala sujuda alaihi babu sujuda a kanka saboda me sunna ɗaya ce ka bari kuma gashi har ka gyara kuma bai zama wani maimaita bai zama wato ƙari a sallah ba mai yawa amma kuma yace wa in kana fil fatihati in ya zama a cikin fatiha ne wato fatiha ce kai wannan canjin maimakon ka- eh, bayyanawa ka asirta ko maimakon asirtawa ka bayyana ya ce a adaha sai ka maimaita fatihar wasu jida ba a salami sai kuma kai sujada ba a takaice me yake so mu fahimta a nan ƙari in ya shafi fatiha ne to akwai ba'adi inda rafkanuwa ne amma in ya shafi sura ne ma'ana to babu komai tunda asa- me yasa ya kalli wannan domin dama asali in karatun sura ne ya halatta ka maimaita sura ɗaya sau biyu ko kuma ka karanta sura biyu ma a lokaci guda don haka maimaitawa ba zai bata maka ba amma fatiha ita ba a maimaita ta in har ka maimaita to ka yi ƙari don haka za ka yi ba'adi mun fahimci abin to mu bar shi haka ko da da sauran da ke alaƙa da wannan yau wato ya ce wa in fata bin ruku'i in kuma har wannan gyaran naka ya kuskure ba ya kubce maka baka samu yi ba har kai ruku'u shine ma'anar fata bin ruku'i ai idan idza wa in fata al-audatu wa i'adatu al-qira'ati bi an kunta raki'an yauwa in ya zama cewa ya kubce maka ka dawo ka maimaita karatun baka samu dama ba saboda har ka riga ka yi ruku'u to sajada li tarkihi al-jahr qabla salam to sai ya zama cewa in ya bar wato jihar ya bar bayyanawa to zai yi sujada kafin sallama wa li tarki sirri ba'da salam in kuma barin sirri ne ma'ana wurin asirtawa ka bayyana to sai kai sujada yaushe bayan sallama سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها wannan ba bambanci kuma wajen yin ba'adin ko a fatiha ne ko a sura in dai har damar da za ta sa ka komo ka nuna ta karatun ta kubce har ka riga ka yi ruku'u to ba za ka dawo ba mun fahimci abin mu dan maimaita mu a dunkule na farko wanda ya ishara yana sallah sai ya nuni ga wani kwano can ga wani abu an tambaye shi ba shi ya faɗi sunan kwanan ba ina kaza sai ya nuna haka da hannunsa ko da kansa ba komai ba su da laƙabi ko ba bi kuma sallah ba sai samu matsala ba wannan kuma mun wuce shi wanda kuma mu bari mun gama sai mu tambaya yawwa wanda kuma ya maimaita fatiha ka maimaita karatun fatiha amma da rafkanuwa wannan ko a bayyane ne ko a sirce to shi kuma wannan za ka yi mai sujada bayan sallama domin ƙari kai in kuma da gangan ne to abin da ke ya bayyana a gun malamai nan bayyana nan ana nufin buhuri ana cewa haza zahirul mazhabi zahirul mazhabi ma'ana khilafun nafsi yau to ce abin da ya bayyana gun malamai a mazhabar malikiya shine cewa sallah ta ɓaci saboda an maimaita fatiha wannan kenan yace wa man tadhakkara surata ba'da hina'ihi ila ruku'i mutumin da yana sallah sai ruku'u bayan ya karanta fatiha ya manta bai yi karatun sura ba amma bai tuna ba har sai da ya sunkuya don ruku'u to fala yarji ilaiha ba zai dawo domin karatun suran nan ba ya ci gaba kawai shikenan zai yi min sai su gada kafin sallama wa man tazakkara as-sirra wanda kuma ya tuno asirta karatu maimakon ya asirta a zahar ko la'asar ko kuma a raka'o'i biyun ƙarshe na magariba ko isha'i tunda duk asirtawa ake yauwa idan mutum ya tuna cewa ya kamata ya asirta bai asirta ba au aljahara ko kuma ya tuno cewa ya kamata ya bayyana amma ya manta bai bayyana ba wato ya yi asirce qabla ruku'i kuma ya zama cewa ya tuno kafin ya ruku'u ne kaga wancan ce aka bayan yayi ruku'u ko wannan ba zai dawo ba in sura ce yawwa in kuma ya riga yayi ruku'u ana kafin ka yi ruku'u sai tuno to a adal qira'ata sai ne ta karatun sura din mun gane sai ce fa in kana zalika fi surati in wannan karatun da ya manta har ya zama cewa ya tuno kafin ya ruku'u in sura ce ita kadai a adaha to sai maimaita ta wala sujuda alaihi amma babu sujada a kansa shi wannan mun fahimci abin ina so ina fata zan bai mana yawa mu kaman man mun sun shiga cikin juna ba mun gane mun warware in kana karatun wato su sallah misali mu dauki sallah ɗaya mu bada misali dan a gane kana sallar azhar sallar karatun me ake a ina ake a bayyana ko a asirce a asirce ake to kai da ka zo sallar azhar la'allar rudani ne gida ya ruda ka kasuwa misali sai ka manta kana Allahu akbar sai ka fara alhamdulillahi rabbil alamin kowa yana jin ka kaga ka bayyana karatu to sai kuma ka tuna kafin ka yi ruku'u cewa a wannan fa sallar azhar ce karatun nan a asirce kamata in yi to me ya kamata sai ka dawo sai ka maimaita idan me idan wannan mantuwar da kai a sura ce in sura ce kawai ka riga ka yi fatiha daidai a asirce sura ce sai ka manta sai ka yi a bayyane maimakon ka yi asirce to a adaha wala su da alif sai ka maimaita karatun surar nan kuma ba komai a kanka babu su da kabili babu ba'ali saboda ka tuno kafin ruku'u kuma ka gyara kuma ba fatiha ba ce ba fatiha ba ce mu gane to sai ce wa in kana fil fatiha ce amma fa in fatiha ce kayi karatun fatiha kayi karatun sura a bayyane maimakon kai a asirce sallar azhar misali to a adaha sai ka maimaita karatun fatiha kuma wa sajada ba'da salami sai kai sujada bayan sallama mun gane yawwa in kuma wurin bayyanawa ne sai kai a sarce shi kuma za a yi wancan dancan zai zo shi kuma dangane da in ka samu gyarawa in baka samu gyara ba in ka samu gyarawa shi ma in a sura ne ba komai in a fatiha ne har ka maimaita to shi ma za ka yi ba'adi mun fahimci wannan saboda ƙarin fatiha ya samu to sai ce wa in fata bin ruku'i in wannan damar ta kubce ta hanyar har kai ruku'u mun fahimci wannan sosai fata ɗin nan yake nufi kubcewa menene ya kubce damar dawowa ka maimaita karatu in har wannan ya kubce wato ya zama har ka riga kayi ruku'u to me za ka yi to sai a duba yanzu dai wurin bayyanawa ne ka asarta ko kuma wurin asartawa ne ka bayyana to kowanne wannan hukuncinsa daban in wurin asirtawa ne ka bayyana to me za ka yi sai kai ba'adi in kuma wurin bayyanawa ne ka asirta sai kai kabri shi ke mun fahimci abin yawwa wannan sawa'un yake ko a fatiha ne ko kuma a sura ba bambanci da fatan an fahimta insha Allah nakan so kar mu tsawaita da yawa don wasu la'alla in abin yayi musu yawa ba sa fahimta amma dai insha Allah yau da kullum ta sa kullum ana ƙara fahimtar abubuwan ko insha Allah na'am mana a wannan ya riga na'am in bismillah kawai fa ita mai na? eh eh na kurma za ka tambaye shi ya jini na ji waye mai sallar kurman ko kuwa ba kurman kowa ma in yana sallar ishara sallarsa ta yi ba matsala da kurma da ba kurma ba yau amma a misalin da muka bayar shine inda tambayar mutum aka yi ya ji wani abu ka kuma ba shi yake ban hana in yana sallah ko ba haka ba yau ballan tana ce ya ji wani abu amma dai in ma ba tambayar sa aka yi ba ya so ya ishara ya nuni zuwa ga wani abu in yayi da hannunsa ko da kansa ba komai sallah sa shi ma kuma ba ba ko kabi ma'ana dai wannan hukuncin ba bambanci tsakanin kurma da ba kurma ba zancen cewa ba laifi a yi nuni da hannu ko da ka shi ke mun gane? yau ɗanin musulmi na na a fatiha ko a sura eh in baka gama fatiha ba gaba ɗaya ta mimita ba matsala yawa wasu ayoyi ne kawai na alaikum salam نعم eh na'am na gane tafi na mata ne haka ne sallallahu alaihi faɗa mata ne ke tafi ko a sallah da idan annabi sallallahu alaihi wasallam an ga wani abu ya faru na rafkanwa maza subhanallah yace su rika cewa yawwa mata kuma su ne za su yi tafi saboda kar a ji muryarsu amma idan mutum ya yi da gyaran murya ba komai tunda gyaran murya ba fidda harafi bane ba magana ba ce ba ta bata sallah yawa tunda har za a iya halatta a ce subhanallahi to gyaran murya ba komai eh bai bata sallah ba amma dai inda a cikin sallah ne kuke sallah liman kake so ka yi tanbihi to subhanallahi za a ce ba gyaran murya ba eh alaikum salam a'a sai idan fatiha ce gaba daya eh a yayin wani ya tambaya yanzu in aya ɗaya ce ko biyu ba matsala eh yawa in ka maimaita kawai shikenan misali ka fara sallar azhar sai ka fara alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim sai ka tuna a a shi fa azhar ce shikenan sai ka dawo sai ka sai ka yi a asarce shikenan wannan ba sai ka ba sai kai kabli ko ba ba amma da ka gama karatun fatiha tsaf a bayyane sai ka tuna cewa aiko a asarce ake yi to sai ka maimaita karatun fatihar a asirce to amma kuma za a yi za a yi ba a saboda kayi karin fatiha biyu yau na wani kusa na na dan ishara ko dan janye shi daga wani wuri kare shutu ko wani abu duk ba bai bata sallah ai mu fahimci abun ai dama shi yasa na ba mu ka'idar ka'idar mai kyau da malamai suka bayar ayyuka kada da su yawa a sallah kada kana sallah ka jawo nan ka tura wannan ka gyara wancan gyaran babbar riga ya yawa duka wannan ba a san haka amma abin da ake so shi abin da ake tsanantawa shine in har mutum daga nesa wanda ba kusa da kai yake ba in ya ango zai ce wancan ka a ba sallah yake ba saboda yawan aikin motsin nasa ya yawa to wannan shine ke bata sallah amma an ba haka ba sallar mutum ba ta ɓaci da gyaran wannan kau da wannan sai dai kada ya yawa yawa yadda har za a ce wancan ba sallah yake ba na alaikum salam ya samu liman na sallah na na ai idan dai mutum ya shigo masallaci ya samu liman bai dago daga ruku'u ba ba zancen yin ruku'un ba in ka samu liman yana ruku'u kai ma kai kabbara ka shiga sallah to ka samu wannan raka'a muddin bai dago ba yawa kai kana zancen yayi kabbara haka misali ya daga hannu zai tafi ruku'u ko ai ka samu tunda dai ka ma samu cikakken ruku'u yawa wanda misali rikicin da ke faruwa shine idan mutum ya shigo liman yana ruku'u sai kabbara ya yi ruku'un na malamai sun tattauna kabbarar da zai yi wacce ce ana buƙatar kabbara na wacce ake nema abun biyu za ka yi kabbarar harama sannan kuma ka yi ta ruku to malamai suna cewa an sauƙaƙa maka in kai guda ɗaya ka wuce shikenan kabbarar ta farko ita ce ta harama wannan ita ce dama farilla in ka ce Allahu akbar to ka tafi sai ka samu liman saboda dan gaggawar ka da ya dago maka yawwa har malam suke cewa wannan ba matsala muddin dai limamin nan bai dago daga ruku'u ba yawwa dagowar daga ruku'u ya ake gane sa ya zama hannayensa sun rabu da gwiwarsa in kuma wanda ba a jin sa ne sai ta lati sai kafa kai baka gane ba jama'a da yawa sai ka shigo shi kuma wani wasu limaman za a ga cewa har sai sun dago sun miƙe suke cewa sami Allahu liman hamidu ana samun wannan ba lokacin suke tasowa suke faɗi ba malamai suka ce kai amfani da abin da ka ji na sami Allahu liman hamidu kawai shi ke in dai har ka kama gwiwar ka kafin ka ji sami Allahu liman hamidu ka samu raka kawai dai mutum a rika samun natsuwa yau ba a san tahowa da gudu ko kuma mutum ya yi ruku'u daga can ya ta tahowa kuma har ya samu sahu yawwa wanda ka yi haƙuri muddin akwai sauran sallah duk abin da ka samu ka samu jamfi ba damuwa Allah ya sarai Allah kuma ya taimake mu Allah ƙara mana ilimi mai amfani to kar ku ce an tsawaita mutane ya darasin jiya yana na ne shi kawai yin tambayar da kawai na eh na na ana karatun sallah asubahi na eh wanka za ka fito masallaci yau in ka samu ma baka samu ba tunda dai akwai lokaci yau na sallar juma'a na na malamai sun saba a nan sabani haka mai tsawo wasu suna cewa tun da ka rasa komai na juma'a to azahar za ka yi eh wasu kuma suka ce a yadda kai ka rasa biyun nan to sai kai biyu yau ba matsala biyun da kai na
bugun na mala kamar za a race mana mala sai mutum ya ce ko da tasbihi guda ɗaya ne sannan mu ko ya samu raka eh a'a ba haka ba sai ka ko baka samu tasbihi ba kana kama gwiwarka liman yace sami Allahu liman hamidahu ka samu ruku kawai sai kai ma ka dago tare da shi ka samu raka'a insha Allah to Allah ya taimaka Allah ya sa mana albarka a rayuwa Allah ya tsare mana da kowace fitina Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ci gaba da addu'a kuma da'iman wa abadan duk wata damuwa da za ta tayar mana hankali Allah ya kaɗe mana isha Allah ya ƙara ci gaba da ba mu zaman lafiya da nutsuwar nan wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in